محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبكلام العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الحوري لنا بهذا المقدار والتعاطف بنظرة تاتي لنا بالشفع الفصل الخامس فصل نبير في قسمه تعالى جده له لتحقق مكانته عنده cikin rantsuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda daraja dai ko saboda tabbatar darajar shi wurin Allah kala jalla suhu girma ne ya ɗaukaka ubangiji kenan ya ce wadda e wallaili idza saje ma wadda aka rabo ko ma kai wadduhi na rantse da abduhi shi ne hatsi na rantse da dare sanda ya ruho da duhuci a surata ita lafa uktulifa fi sababin nuzul hadhihi sura an yi sabani cikin dalilin saukar surata wadduhi wakila aka ce kana tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qiyamar layli da hudurin da zalabihi manzo Allah wani lokaci ya ba qiyamar layli da yake saboda wani hurudi wanda ya saukan mashi wata kallama timra'atu idza da bi kalami sai wata mata ummu jamil sai ta yi magana da magana mara kyau cikin cewa ubangiji shi ma ya rabu da shi babu karatun da yake cikin dare yanzu bayan bayan kiyamun da Allah ya bar shi Allah ya ce wanda e wani za su je ma wadda aka rabu ko ma kai Allah ubangijin ka bai baka ba bayan ya kula da kai ko bai ki ka ba kaga babu dalili in ban da girmamawa wanda Allah zai wa manzon Allah rantsuwa na rance da wabbe na rantse da wallahi ma wadda aka rubuta maka in ba da gina ba wakila an ce ban takala bil mushrikuna inda fatratul wahyi cewa ubangijin ka ya rabu da kai kafirai kuma su mushrikai suke wannan magana lokacin da aka samu yankewar wa'ayi ga manzo Allah sallallahu alaihi wani lokaci fa nazalat sura sai wannan sura ta sauka هذا الفقيه القاضي وفقه الله تعالى تضمنت هذه السورة من كرامة الله تعالى له وتنويهه به وتعظيمه إياه ستة وجوه وأن سورة تكون شعبه عبدا شدة ما بيان girma ma wata Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi da kuma ɗaukaka ambaton shi da ya ɗaukaka shi da yi da kuma girmama shi al'awal na farko alkasamu lahu yin manzan Allah rantsuwa amma a kabara bihi kan abin da ya ba shi labari da shi min ƙaunihi da cewa ta ta'ala wadda ne wallani za su je sai ci ma wadda aka rabu ko makari cewa ya ga manzan Allah su da lasa ubangijinka bai rabu da kai ba bai ƙi ka ba ai ba sai ya rance manzo Allah ba sun da su ka bayan girma ma ba kare ai wa raddin duha da rasa domin gijin alsi wa haza min azam darajatil mabarati wani ya da mafi girman darajar girmamawa tsakanin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asali na biyu bayanin makarati ne bayanin daraja ta wurin shi wa uzuwatihi ladaihi da girman daraja ta da irin matsayi ne ga Allah bi kauli ta'ala cewa Allah ma wadda aka rabuka ubangijin ka bai rabu da kai ba bayan girma da ya maka ma'ana ubangijin ka bai taba ka ba wa ma kala kuma ubangijin ka bai ki ka ba ka ga rabuka da kuma ya ka kawo kafin muqaddamati ma wadda aka rabbuka wa ma kala ai ma tarakaka ubangijinka bai barka ba wa ma afaqadaka bai kika ba wakila ya ce ba na shi ba a hamalaka ba da alista ba ka bai wohintar da kai ba bayan ya zaɓe ka asalisu na uku kawo ta'ala ce wata Allah ya yi walal akhiratu khairul laka min al-ula abinda attahi na lahira ko na kwanukanka ko na rayuwarka khairul laka min al-ula ya fi baka rayuwar farko ta duniya ko matsayinka da yanzu da'ima wa abadan ci gaba za ka yi ta ta yi har zaman kiyama ko yaushe yau ta yi jiya gare ka gobe ta yi yau gare ka sallallahu alaihi wasallam halabu ne su haka ya ce ai malaka fi marji inda Allah a azamu min ba daka min karamati duniya abinda Allah ya tattalan maka a mako maka wurin Allah shi ne mafi girma daga abin da ya baka na girmama ka a nan duk girman da ka gani to ka koyo na sai an tai lahira sannan za ka ƙare girman koran Allah subhanahu wa ta'ala wa qala sahalu sahabu yace ai ma'ana ma wadda aka rubuta ko ma kala wal akhiratu din da aka ce khairu laka min al-ula ai mattakhartu laka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga nan abinda na tattalan maka na aje maka min shafa'ati na makamin ceto wal makamil mahmud da matsayi abin yabo shine bayan ka samo ceto ko kafiri sai ya gode maka to wannan matsayin ceto da al makamil mahmud khairul laka shine mafi alkhairi gare ka mimma a'taytuka daga abin da baka fi duniya a nan duniya shine walal ayatu khairul laka min al-ula الرابع له قوله تعالى sai ce Allah ta dace wala sau wa yuɗika rabbuka fatarda kuma da sannu tabbas Allah ka gani ya ƙara rabbuka da gani da sannu ubangijinka zai ta baka ya ta baka fatarda sai ka ce ka yadda a bari haka saufa tana yin tabbata abu ba shakka ciki amma ba yanzu ba sai an jima ɗan jiki da ya da sa da saufa yuɗika ka sami haƙƙan ubangijin ka zai tabaka ne tabaka har sai ka ce kayan da abin haka wa hadhihi wannan ayatu aya ce jami'atun mai tattarawa li wujuhil karama daga huskokin girmamawa wa anwa'i sa'ada da nau'o'an arziki wa shatatil in'am da kuma mabambanta ni'imtarwa fidda raini a cikin duniya da lahira wal ziyaris da kuma ƙari cewa Allah zai ta ba shi duniya da lahira kowace irin ni'ima da kowace irin girmamawa har sai ya gamsu da cewa amma bari haka alam ishaq ibn ishaq yace yurdihi da sannu ubangiji Allah zai yarda da shi bilfulji da samun babban rabo da samun tsira da samun biyan bukata kowace iri in duniya a nan duniya wasu wabi da kuma yadda da shi da ba shi lada fil'afira a lafira wakila ya ce yaudi ka dinna yaudi hilhauda ubangiji zai ba shi tafka da kusara ta ga duk wanda ya sha shi to bai ko ba ba kuma ba shi ga abin da sai sha tafka da kusara wani ubangiji zai bashi da kai ne wani maza Allah zai bashi da kai ne wani kuma zaɓin bayan Allah to shi Allah zai baka da kai ne ya baka kana kausara gaba ɗaya washe fa'ata da kuma ceto gurin yawa warwaya an ba da alin nabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga sashen iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce shi ne aliyu na biyu ɗalibin karamin lamuwa jahu annahu ƙala ya ce laisa ayatun fil qur'ani arja minha babu wata ayatin qur'ani mafi fata da kauna alkhairi bisa ga wanda saukar yuɗi karabu ka fitar da ka kusan walayar na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an biya da kula a hadin min ummati allah wanzu Allah ba zai gamsu ba ya yadda da wani daga cikin al'umma ce daya ya shiga wuta ko ya shiga aka babbaka zai fito ya shiga aljanna dan sun ce to kuma an ce ba zai yadda ba duk da cewa haka ba hadisi ba ne magana ce ta Ali ibn Abi Talib cewa wanda so zai karɓa kwatar ga ga wani hadisi manzo Allah ya ce gashi gashi amma shi Ali shi ya ce babu wata aya mafi ƙaunar rahama cikin Qur'ani bisa ga wannan yace ka kusan maza Allah ba zai ce ya gamsu ba sallallahu alaihi wasallama ba zai yarda da ɗayan al'umma ta yi ya shiga wuta ba ta kowa suka shiga ai ba yadda kada gayyar wa badal ba da ta zai ta ne ce ummati ummati ummati Allah ce ba ka da labari bayan ka sun canza addini ka ga Allah kenan ba ma al'umma ce ba mai sabon Allah ai ka ga bai yarda da shiga cikin al'umma da Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam akwai maganganu da yawa dai cikin wannan amma dai cewa ko sun shiga su ba sabo za su fito su shiga aljanna duk wanda aka kamar zarra ta imani to ba an babbaka za a ce da kai ne zai shiga ya kai su ka daga an sha wahala ko babu da yadda aka zunubi bai da kyau Allah gafarta mu alkhamisu abu na biyar na girmamawa a cikin wannan sura ta wakili ma addahu ta'ala alai a wanda Allah ta'ala lissawa mai min ni'amihi na ni'omi shi wa qarrarahu abin da ya tabbatar mashi min ala'ihi na ni'omi shi kibalahu wajen shi fi baqiyati surati a sauran sura wa bihi walil yadhasaji ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يهديك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهديك الشيء من هدايته نشر يدشي إلى ما هداه ووجدك ضالا فهداه إلى ما هداه له نشر يدشي زوال أبن يشر يدشي أو هداية الناس بحقوق شريع متعليم da albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci abinda Allah ya shirya da shi shi manzan Allah gare Allah ya shirya da shi ko kuwa mutane al'umma da Allah ya shirya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa wajadaka dallan fahadi wa wajadaka ubangiji ya same ka fahada dallan ya shirya da batacci ba manzan Allah ne batacci ba a'a wa wajadaka ta bakin nan بهدا ضالا وجدك ضالا بهدا بهدا ضالا وجدك عائلا فأغنى وجدك فأغنى عائلا sai a doko ƙarshe ya dawo kana sha mun zala ta zama fatacce ta zama fatacce ba Allah ya same ka kai nashi ne sai shi da fatacce da kai ya samar da kai kai nashi ne sai wada ta talaka albarkarka haka ake so duk abin da zai kawo wani abu na mishi-mishin wani tambaba mai girma a nisa ka yi kokari iya kayinka sai ka yi tawulin da baka gangara can wajen ba ba wai ka jawo abin da ba yake ba jawo shi ba na wulakanci ka dangana shi da janibin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ka dai ga wani aka kokari ke waje da ka dala ba waje da ka ba da dala waje da ka ailan ba ga waje da ka ba ga na ailan alhamdulillah tafasira kan sassafa wa masu tafsirai wala mala lahu fa aganahu ma ata in ma kace wani laka ailan fa agana ya same shi bai da dukiya amma kuma sai ya wadata shi da abun da ya bashi me ya buwaye manzo Allah to ashe abun da an wadata ka zan babu abun da ya buwaye ko kamar rayuwar bayan Allah a hannun layi gamunan mutum harka ta taso kawai ba ta bare shi amma sai a gama a wasu ɗan buƙatu sai a ga yayi halifa ka ce an kana son wadata ɗauko rigima ka ɗauko abu babba to sai ka wadata haka ɗan ƙanana ƙanana wani daga ailan ba a gana ko in ma mun ce haka na haka ne ta tashi ba kada amma kuma babu abun da ka rasa ba ga Allah yanzu ko shirin zuwa hijira me ya tattala don zuwa hijira bai tattala kudin zuwa hijira ba ko ya gaya ma abubakar abubakar ya ce kai man izini in ta hijira ya ce ka yi haƙuri ƙila allah ba ka haƙuri kullum ya magana ce ya haƙuri kila Allah ya tuka kila kuwa manzan Allah shi ne abokin hasbatan ya kama tattalin guzuri da shiri har ya kai bai aje komi ba sanda aka ce manzan Allah ya hita ai bai ce ma Allah ina taguwa ba bai ce ma Allah ina guzuri ba sannan da ya zo bai ce ba abubakar ina abun da ka tattala ba kawai zuwa yi ya suke shi ɗakin matar shi mahaifiyar aisha sai ya zanna yana irin abin da mutum na son magana abubakar ya ce ya rasu laya kamar magana kake da ya ce ni cikin kana cikin abinci daga ni sai kai sai iyali na sai iyalin da lokacin aisha ba ta ce ba ta ne sai ce allah ya man izini in hijira ta asuru wata ya rasu da allah ta yi da ni zan dace a so wata ya ba maka da kai zaɓa ɗaukar sai hoshi da kuka na jin daɗi aisha ta ce an ce murna na sa kuka ban tabbata ba sai ranta ba bai hoshi da kuka na murna to ni an ka rasa wanda da ka ahadi lambada da aka ce ga hanya ba abinci wa umma ma abada ya ce a ba da abinci ga kuɗi ta ce har na ji kunya a yi ainihin gida babu sai da abinci amma fari da talauci ya sa babu da abinci ya ce da akuya ta bamu a cikin ta ce a'a ai rashin lafiya ya sa ba ta ko ta zuwa kiyo ko ba ta da rubiya ce inda kin yadda ta ce na yadda ta jawo akuya ya shahi ta ta girgiza nan da nan hatsa ta cika da nono ba wai kohi ba ya cika masaki sun ka sha sun ka ba ta ta sha ta sha ya koma jawo akuya ya cika wani masaki ce in bai gida zo ku samu da sayarwa wanda da ta yi lamba haka nan daman da maza Allah ka so akwai shi da aka in ba ka ce shi aka lito in kuka ɗauki wancan ko waje daka ya tattale ka ba aka na a'ilan ya wadata duk wani talaka ba ka son maza Allah ka rate da shi da sa kuma ka samu talauci babu Allah arzuta mana maza Allah aure ma ji alahu ko ko wani daga ilan fa'agana da abin da Allah ya sanya fi kalbihi cikin zuciya ce min alqana'at wal gina na wadatar zuci da kuma wadata qana'a cewa alqana'atu kanzu la yafna in Allah ya baka wadatar zuci da ka gamsu da abin da Allah ya baka in bai baka ba kuma ka gamsu da cewa ya sha baka kuma bai gaza ba kuma bai rasa ba ka yi hankuri har lokaci ne ba ta kai ƙara Allah ga bayan Allah ba an sha wadatar zuci wanda bai da wadatar zuci in shi ba da komi to ba a ganin alama wadatar da abinci ne ko tuwayi ne ko rayuwa ta kullum cikin kuka yake bai da bai da bai da bai da amma bai wadatar zuci ya saba mul jahilu agniya amina ta'affu tarihu bisimahu la yas'aluna nasa ilhafa to wannan kana'ar da Allah sai a cikin zuciyar maza Allah su da wadatar zuci to shi ne ma'agana ya same ka bauta da dukiya ba amma kuma ya wadatar da kai da shi kan shi suna da salatu salamu ko dukiyar ba bai dogara da ita ba to wanda ya so ya kwanta ya kasa kwana ya ta lalabe lalabe bi hana shi bacci sai ya je su yan kuɗi cika aljihu ne dirhami bakwai ko dinari bakwai dirhami bakwai an kwanta ba a ba da su ba ya ce haɓa ƙarfi da kasa bacci sai ya fito ya fito wanda adda bukata ya ba su yawan dirhamon ya ce alana isar hatu yanzu ka na huta a ya huta da bai da komi kai ko yanzu ka gaba ka zuba kirkari na ba ka bacci kuma gila ba ka kai sahi ko gila kuma kana tashi da asuba zai baka ko da sahi amma shi ba ruwa ne da abu shi da ya kai ya raba kuɗi babu iyaka bai aje ba kai ne ko dirhami guda ba abin da ba a gana ke ba wanda ya kaɗi ne ba sallallahu alaihi wasallam waya timan ya same ka maraya kasa ya tashi ba mahaifi ne tun da ciki ne mahaifi ya je kuma ga ta da su kaka ne ma shekara ta kujerar da su to ya same kana yatim bal dan ka tozarta fa'adaba alaihi abu sai an mai shi abu dalib ya kai matukar tausayi da kulawa da shi kuma kaga shi dole ba a kula da shi tunda ya kaci abinci bai nan ba mai koshi sai akwai da yawa amma an kai hankuri ya zo ko roba guda kai yi nan sai da kwana haliya ba su da jira shi ba da jira shi wa awahu amin shi ya taro shi da ya zuwa gare shi wakila aka ce a awaru ilallahi ya taro shi zuwa ga Allah wani waje da la faɗar da kulla shi wakila aka ce a yatiman alam ya ji daga yatiman ashe Allah bai samar da kai marshin tamta ba wa aka ma'anin ma'abbar ya same ka marashin tamka sai ya taro ka zuwa gare shi ko waje daga alam da kai timar fa'awaka ilai Allah bai same ka ba shi da bai samar da kai ba kana marashin tamka ya taro ka zuwa gare ba ruwanka da komi ba ruwanka da kowa sai Allah an yi haka nan shi ne yatima ya samar da kai maraya la misali da ka ba maraya mara uba a marashin tamka fa'awa ka ilai ya taro ka zuwa gare shi wakila ka ce alba'ana ma'ana dai alamin jijika alamin jijika da tsalin fahada alamin ya jijika ashe allah bai same ka bai samar da kai fahada duka tsalan ya shiga da katacce da kai maimakon tsalan fahada fahada duka tsalan ya shiga da katacce albarkarka ba dan maza Allah ba su da ba ka shirya ba wanda ka shirya don haka nan ashe Allah bai samar da kai ba gare shi ya shirya da batacce albarkarka wa aga na duka ailan ailan ba aga ya same ka ya samar da kai wa aga na duka ailan ya wadatar da talaka albarkarka ji abu hurairah ba shi an sarkin ciyawa ba ko wanda ya zo za su wuce gidan manzan Allah sai sallama wani na sallah ta manzan Allah ya ce wancan ko dan aljanna ne ya ce ina so in sa in mai bushara in samu goro na bushara abinci za a ci in aka canye ban nan kuma tsawon lokaci kuma mu da yawa ne in na tsaya bushara za a canye abinci in na ta ci abinci kan ya dawo ya tafi a tafi sai na tsaya an kafin da mutum ya wuce sai na bi zai ce kai yadda ka taba tuni ta zuwa ci abinci kuma aka yi kwanuka ba wa abinci amma daga baya wa aka ba shi gwamnan bahrain shi abu hurera bahrain ga baki dai aka ba shi gwamna to dama sai na wurin zai tura ka gwamna zai ce kai ka tahi ga wani cid ne gare ka zai kiwon ka duk abinda aka gare ka ga dai gamon lissawa abin da aka yi ka ya rabu asar da aka yi in ya ce kace sai ya ce rubuta wata duk abin da kake da shi sai a rubuta to ga wani nan zai ce kula mana da kai amma da kai da shi za mu aika da wani wanda ba ku sani ba shi ko zai muku gadi zai mana gadi to sai aka baka sai da Umar ai Abu Hurairah yanzu ya tattara kuɗin al'umma ya handale yanzu mai kuɗi ne ba hare ko magana ta yawa sai ya ce a ce ma abu hurera ya dawo madina ana da dace ya tura wani shi a gwamna ya zo aka ce to ya zauna aka sa kwamitin bincike aka yi ta bincike ashe dan abin da ya samu na ganima tattali gare shi kuma sai ya kama sana'ar sayan tsohin dawaki da marasa lafiya yana kiwo yana sayarwa yana kaga sana'a ce ya kai da aka bincika bai ci ko kwabo ba ci abu hurera zo shirya za a kuma bare ne ce yi mi babu da ya ce ai wallahi ban koma an san masuliyar ka ni na hawo shi ina gudun baya na ya sha bulala mutunci na yanzu kai da ka same ni na saci kudin jama'a za a yi ce wallahi mun koma to ka yake na Abu Hurairah shi da haka ya kai ya yi kudin da ma ana ganin ba nashi bane haka dukan su haka dukan su kai wanda za a kawo abinci ya duba ya gane ce a ya hoshe da kuka na tuna sanda wane ya rasu irin musamman da umayar irin hamza amur rasu da sama ko za a zo in an rufe kai kawa husu to ya kawa biyu sani guda gare in an rufe kai kawa husu to an rufe kawa hu kai ya yi da Allah ce a rufe kan a samu ganye a rufe kawa a sa shi kabari haka kaga da akwai mai biyu da ya bayar kenan ba wanda adda sanin da zai bayar ko amma daga bayawa sai ya kwashe da kuka ci a ɗauki abinci saboda duniya ta yi baja-baja shiga masu Allah ya ga mana duniya za ta wanda ya ce ba duniya da ta wani gudu ba abinda da ta gudu duniya ta samu ta batar da to da haka ya same ka ka zamo nashi sai ya wadata talakawa da kai wa awa duka yatiman dan shi duka yatiman fa awa alam yajidka Allah bai tattale ka ba same ka fa awa duka yatiman ya taro maraya zuwa gare ka maza Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya zo duk wanda ya shirya abe da maraici sannan kuma ko da ma na rashin kuwar ba in ya gama raya sai mai da sha uba da ya yi tsoron sallah sai ga wani yaro na kuka gehe guda sai ya tsaya ya ce zo ya zo su ne haka wa kuka ya ce a zan abokai na an musu sabuwar riga ne ko uba na ya rasu wurin jihadi shi yasa na ba mai murfi ya ce kana son zan babanka ya ce iya ina so fito ta hu ya ce da shi gida ya ce a ba shi abinci a bai wanka a samu kaya sabbi a samu shi ya ta murna ya zama ɗan mazan Allah to ba yaro ba ko manya kowa ya wadata bai da maraici saboda imanin da a zuciya ce ka gani ashe Allah ya samar da kai musamman ya taro maraya gare ka bai da maraici duniya da lafiya waɗannan ayoyi zakarahu bi hadihi bidan ya tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ni'imomi da baiwa wanki da ya wadata alam yajid alam kaza alam kaza ashe ba ne ne ma kaza ba wato tuni ne aka yi kuma haka shi ma ba wai gori ba ne aka yi mishi a'a shi kan shi akwai jin daɗi kana tuna mutum cewa ba ne ne ma kaza ba ba ni ka ta kaza da kaza ana haka ba karka damu ai na yi ma kaza na yi ma kaza na yi ma kaza ai muddin ina na karka damu ai haka shi ma wannan ba gori ba ne ذكروا بهذا البدن وأنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في أهل السنة sannan kuma abu sannan ne ne ga tafsiri cewa sanda manzo Allah na ɗan ƙarami ba Allah bai wohintar da shi ba duk cikin siyar ba yadda za a ga cewa manzo Allah ya yi rayuwar ƙasƙarci ko ta talauci ko ta wahala gashi marayan ne gashi ne amma ba ka jikin da aka ce gashi an ganai yana kuka kuna cikin halin wulakantuwa Allah bai wulakanta shi ba sanda yana da halin kurciya wa'ayalatihi da sanda bai da dukiyar wa yutumihi da sanda yake maraya ko Allah bai tozarta shi ya warta shi wa qabla ma'rifatihi kafin sanin shi da shi bai tozarta ba wala wadda'ahu wala qalahu can da Allah bai taba ture ba Allah bai kishi ba to tun da Allah ya yi mishi haka tun daga wancan lokaci bai mai abin da bai da daɗi ba ba kai ba ba da tisasihi ya kace bayan Allah ya keɓance shi da wasu abubuwan da shi kaɗai adda su wasu difa'i da kuma zaɓe shi asadisu girma ta shidda a marahu Allah ya hore shi bi zaharin ibati alaihi da bayyana ni'imata yau wa amma bi ni'imata rabbika fa hadis wa inni sannan kuma banda bayyana wa mushkuri ma sharrafahu bi da gode ma abin da ya ɗaukaka shi da shi bi na shirhi da yaɗa shi cikin mutane wa isharatu da ɗaukaka da yalwata da wasa ambaton ni'imar da Allah ya bai بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فإن من شكر النعمة أنا daga godiya ga nema an ta haddus biha yin zance da ba da labari da ita ya suka cewa kaza da kaza sai ce shukuran na fahara na faɗi wannan dan gode ma Allah ba dan alfahari ba wa hadha khasul lahu to wannan ko cewa wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yabantacce ne ga manzan Allah su da sa kuma amun li ummati gaman bane ga al'umma ta duniyar da Allah ya maka yana so ka san an yi ma kuma ka sanar da an yi ma duk abin da farko shine ni'imar nan kakka amfani da yasa cikin saba ma Allah ko cikin alfahari ko cikin riya ko wani abu ka bauta ma Allah da ni'imar nan kuma ka sanar da al'umma cewa Allah ya maka nema kaza don godiya ba da alfahari ba la ta da fata